بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha uku ga watan shida shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na uku a cikin tafsirin suratu taha aya ta goma sha ɗaya faɗin allah tabaraka wa ta'ala falamma a taha nudiya ya musa idan za ku iya tunawa muna magana ne akan kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya ba mu labari a farkon muƙaddimar ita wannan sura din wahal ataka hadisu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda ga annabi Musa nan ya taho ya ce ma iyalinsa ku dan zauna ku saurare ni ga wuta can na hango kamar yadda muku bayani yana cikin tafiya ne ya bata a hanya ya zauna tsakanin wasu duwatsu yana ta dabarun da zai iya samun wuta ga tsananin sanyi ga iyalinsa a tare da shi can sai ya hango wata wuta sai ya ce wa iyalinsa in kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin ku zauna ga wata wuta can na gano ta zan kawo muku wani bangare na ainihin wato dosanan wannan wuta ko kuma idan na je gindin wannan wuta zan gane hanyar da muka bata falamma aha to shine inda zamu tashi mai Allah ce mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
Allah madaukakin sarki yake cewa falamma ataha yayin da shi Musa ya zo wajen wutan ataha lamirin yana komawa kan ai annar din ita wutar falamma ataha falamma jaa ilaiha waqtaraba minha yayin da ya zo gashi kusa da wutar sai wani abu ya faru nudiya ya Musa sai kawai aka kira shi aka ce ya Musa yana zuwa wajen wutar sai aka kira shi amma anan mabniun ne lil maf'ul ba a faɗi waye ya kira shi ba kawai sai ya ji kira a wata ayar nudiya min shati'il wadil aymani fil buq'ati al mubarakati min ash-shajarati an ya musa ya musa inni ana allah yana zuwa wajen wutan nan sai ya ji an kira shi ya Musa inni ana Allah a wacce aya ni ni ne Allah amma anan sai aka ce nudiya ya Musa inni ana rabbuka wanda yake maka maganan nan ya kira ka ubangijinka ne ai kun san cewa an ce Musa Allah ya magana da shi ko wa kallama Allah Musa taklima to zancen kenan ashe a wajen wannan wuta ne da yazo sai kawai ya ji shi ba kawai ya dauka wasu mutane da suka hura wuta bari ya je ya amfani da wutar yana zuwa wajen wutar kafin ma ya dodani wutar sai ji an ce masa ya Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka alladhi yukallimuka wa yukhatibuka wanda yake maka magana fakhlan alaik cire ta kalmanka an zo wajen manya kenan subhanallah cire ta kalmanka kenan Allah ne yake masa magana ya cire takalminsa fakhla'ana alaik da yawa daga cikin malamai nan magabata suka ce wannan takalman wai takalmi ne da aka yi shi da fatar jaki kuma jakin da ba a buge ba a je mai fatar ba wasu suka ce a'a ba wai matsalar takalmi ne na fatar jaki shi yasa Allah ya ce cire takalmi ba a an ce cire takalmi saboda ɗabi'a ta girmama na gaba idan ka zo wurin da yake akwai manya sai ka cire takalminka to an ce da shi ya cire takalmi ne ta'aziman lil bai'a dan ya girmama gana wanda mubaya'an da zai da ubangiji wasu suka ce a'a an so ne ya cire takalminsa dan ya taka wannan ƙasa mai tsarki da kafarsa tafin kafarsa ba wai da takalmi ba saboda an ce bilwadil muqaddasi tuwa wani wuri ne mai tsarki tunda annabi Musa ya zo wuri mai tsarki muqaddas in an ce muqaddas ana nufin mai mutahhar mai tsarki to ya cire takalmansa tunda wuri ne mai tsarki ya samu tabarrukin wurin wato ya cire takalmansa wasu maganganun da yawa an fada ba wannan ba amma abin da nake so in kai mu gare shi ga annan Musa ya zo wajen wannan an ce da shi ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa lalle kai kana wani wadi ne in an ce wadi ana nufin wani kwari muqaddas mai tsarki kana wani wuri ne mai tsarki kana wani kwari ne mai tsarki tuwa me tuwa din muƙaddasi tuwa tuwa ɗin sunan kwarin ne haka wasu malamai suka ce wuri mai tsarki mai suna tuwa mana ismin lailil wadi kenan wannan ya zama atfu bayan ne kenan innaka bil wadi al muqaddasi tuwa atfu bayan wasu kuma suka ce a'a tuwa ɗin ana nufin ibara ne da ake nufin an umarce shi ya taka ƙasar tuwa ɗin ya taka gurin da wato da tafin kafarsa babu takalmi saboda wurin an tsarkake shi wuri ne mai tsarki to amma dai magana ta farko ita ce tafi inganci suna ne na wurin kamar yadda Allah ce izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tuwa a cikin nazi'ati ko to wannan na farko kenan فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى شري تاكلمنك يا كي موسى كركم أن تأسيري كسم ورم بيزو ورم بتكونا يا زو دبدا ورم سيجي أنا كرنسا waye mai kira yanzu mun gane Allah ne yake kiran ai tunda ya ce inni ana rabbuka ni ne ubangijin kallazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka cire takalminka saboda kana wuri wanda yake al-mutahhar al-mubarak mai tsarki mai albarka mai suna tuwa sai ya sake ce da shi wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha ni na zabe ka ikhtartuka daidai yake da istafaituka na zaɓe ka na tsamo ka na tace ka min baini afradi qaumika li hamli risalati a cikin mutanenka kai kaɗai sai na zamo ka na zaɓo ka dan ka zama kai ne mai ɗaukan manzanci na wa tablighi da'wati kuma kai ne mai isar da da'awa fastami' lima yuha saurari abinda ake maka wahayi daga gare ni saurara إنني أنا الله sai Allah ya daɗa maimaita masa ya ce to ina shaida maka ni ne Allah ni ne Allah nake magana da kai yau ya Musa la ilaha illa ana babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba ni ba in ji Allah fa'budni to ka bauta mun ne kadai Allah ya yi magana da annabi Musa abin da ya fara gaya masa tauhidi kaɗai ta Allah bauta wa Allah shi shi kaɗai kuma daman shi ne da'awar annabawa abin da suke ɗauke da shi kenan su ce a bauta Allah shi shi kaɗai innani ana Allahu la ilaha illa ana مستحق للإبادة والطاعة والخضوع نينا تنتنت أيمون بوتا نينا تنتنت أيمون داعة نينا تنتنت أكنكن دكي زوا غريني فأبدني كيمون بوتا إبادة خالصة لوجهي إبادة ذاك يدني كدي ساقونا قبا وأقيم الصلاة لذكري يا كي موسى أقيم الصلاة ka tsayar da sallah jama'a kun ji har annabin Musa Allah ya umarce shi da me da ya tsaye da sallah duk wanda kaga yana tsaye da sallah ka masa shaidar imani duk wanda kaga yana wasa da sallah to ka tuhumce shi da munafurci duk wanda ya ji a ransa sallah ba ta da daraja ba ta da kima damuwa ce a gare shi matsala ce a gare shi to akwai alamar ba shi da rabo shi sa sallan nan shi kadai ake wa Allah shi sa ce fa abudni wahidni wa qum bi ibadati min ghairi shirk ka kadaita ni kai min bauta sai aka fassara maka bautar gata nan wa aqimis salata لذكري to me ma'ana wa qimis salata da zikiri kai sallah dan ka tuna ni Allah aqimis salata li zikri ka rinka yin sallah dan ka tuna ni kenan ana nufin yin sallah da shine ake tuna Allah kaga duk wanda yake wasa da sallah yana wasa da tuna Allah wasu ka ce ka tsayar da sallah inda zikirika li shine li zikiri din yayin da dukka tunani to tsaye da sallah wa aqimis salata li zikri wa aqimis salata inda zikrika li hadisi ya zo daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa idza raqada ahadukum an as-salah aw ghafala anha idan ɗayan ku bacci ya dauke shi bai yi sallah ba ko ya rabkana bai yi ta ba falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta duk lokacin da ya tuna mana duk wanda bacci ya dauke shi bai sallah ba ko ya gafala ya manta bai sallah ba yana tunawa ya sallah shine ma'anar wa aqimis salata li zikri kana tunowa ka ba sallah to ka yi ta a lokacin shi yasa aka ce a wata riwayar fa inna dalika waqtuha wannan shine lokacin ta bari ba ku ta fa'ida duk cikin nasoshi na shari'a in ji malamai ba inda aka ce karama sallah in ba a nan gurin guda biyu ba ba inda aka ce a rama sallah in ba a nan gurin guda biyu ba ko dai wanda bacci ya ɗauke shi bai yi sallah ba ko kuma wanda imanta bai yi sallah ba wannan yana tunawa wannan lokacin shine lokacinta amma wanda ya ba sallah da gangan fa ba wanda ya ce rama saboda mugun zanibi ne ai in kai abu ma aka ce ka biya ma da dan dama dama bala'in ya kai ga ma ba inda ma zaka saka ta lokacin ta ya riga ya wuce marar lafiya fa ba inda aka ce marar lafiya sallah ta kubuce masa wai ya bari sai ya ji sauki ya rama jahiliya ne kuskure ne mutanenmu suke yi yayin da mutum ya kwanta a gadon rashin lafiya kawai sai ya daina sallah wai sai ya warke ya rama kuma wannan yana daga cikin kurakurai na 'yan jinya shi yasa ake so duk wanda zai yi wani jinya ya zama mai ilimi wanda zai rinka tunatar da marar lafiya ya rinka yin sallah a duk halin da kake ciki inda da hankalinka a jikinka to akwai sallah a kanka in ku an ɗauke maka hankali to babu sallah daman a kanka kun fahimci wannan so wanda zai je ta kama ramuwar sallah yana ta ramawa yana ta ramawa yana ta ramawa sai dai in bacci yayi na kwana biyu ko na kwana uku ko kuma manta ta yi wannan kam zai iya ramawa to sai dai wani uzuri kuma wanda aka tsare shi aka tilasta shi aka hana shi yin sallah an fance ni ga lokacinta yana gani mugaye kawai suka rike suka hana shi yin sallah to wannan kaga hana shi aka yi so ya ƙin uwana ku kula da wannan yana da muhimmanci fa'ida ce aqimis salata li zikri wanda Allah ce man nama an salati na nasiha فليصليها إذا ذكرها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك wanda ya bacci ko ya manta sallah shi zaka iya yin bacci baka yi sallah ba man nama an salatin aw nasiyaha ko ya manta sallah na'am wani sha'ani zai iya dauka mutum ya manta ya ce wallahi subhanallah ban yi la'asar ba na manta kamar yadda manzan Allah sallama sun je yaƙi kafirai suka sa ya manta sallar asar suka shagaltar da shi ya ce shagaluna ani salatul wusta to ya ce ka sallace ta lokacin da ka tuna ka fara ta kenan lokacin da ka tuna ka sallace ta babu wata ka fara in ba wannan ba la ka fara ta laha illa zalik so anan Allah ya ce da annabi Musa ku dawo cikin kissan mu ko Allah ne yake magana da shi ya gaya masa ya kula da sallah so kenan ba annabi Muhammadu ne kadai yake yin sallah ba ko hatta annabi Musa an ce sallah irin tasa sai sa annabi da yazo bayani wata rana yace babu wani annabi daga cikin annabawa face idan yazo sallah yana dora hannun dama akan hagu duk annabawa gaba daya yace mu taron annaba an umarce mu in za mu yi sallah a shi duk annaba suna sallah amma an za mu yi mu ɗora hannun dama akan hagu kinan ka ga maganar sallar sadalu allahu akabar a sake hannu wannan babu shi babu shi kwata-kwata ba inda aka ce kai sallah hannu a sake ba ma haka ma take ba ma ba a san da yin sallah hannu a sake ba da ɗan ƙabalu da ɗan sunna da ɗan gargajiya da ɗan waye kowa in dai sallah irin ta annabi ne ya ake ta hannun dama akan hannun hagun ya ce haka du annabawa aka ce ma akimi sala ana nufin adim ikamata sala ka dawwama da tsayar da sallah da khushu'i da ikhlasi da tsoron Allah da ikhlasi da wannan tsayar da sallan ne za ka yi ta tunani liyashtar da ta zakuru kali da wannan sallah da kake tsayarwa kake kullum shi ne za ka samu al'ittisalu bi haɗuwa da ni ma'ana duk wanda yake yawan yin sallah to yana yawan ganawa da Allah innal musalli yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa saboda ita sallah wani abun mamaki mustamilatun ala kathirin min al-azkar tana dauke da zikirai masu tarin yawa wanda akwai yaban Allah a ciki akwai girmama Allah a ciki akwai kambama Allah a ciki akwai bayani na sifofin Allah duk a cikin sallah shi yasa aka ce wa aqimis salata li dhikri abinda ake nufi ka tsayar da sallah don Allah ka tsayar da sallah don ka tuna da Allah wala riya a fi hali ahad kuma karka idan wani wannan yana nuna mana ƙarfafar abin da manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa duk wani abu da ka sani a duniya cikin ibada da Allah ya ce a yi bayan tauhidi da kaɗai ta Allah daman ba a yin sallah sai da shi to sallah ita ce na farko a azamul ibadat abu na farko da Allah zai tambayi bawa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyama as-salah abu na farko da Allah zai tambayi bawa ya masa hisabi ranar tashin alkiyama ita ce wannan sallah azhar za a tambaye ka la'asar za a tambaye ka magariba za a tambaye ka isha'i sai an tambaye ka asubahi sai an tambaye ka kuma ka abin mamaki malam ɗaya bayan ɗaya kowace rana mala'iku sai sun buɗe littafinta a zahar ɗin ranar alhamis ta yi la'asar ɗin alhamis ta yi magaribar alhamis ta yi ishayin alhamis ta yi asubayin alhamis ta yi wallahi tallahi ina gam kowace rana sai an tambaye mu akwai sallolin karka gawai suna da yawa shekara ashirin kana sallah suna nan a rubuce وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون sun san abin da kuke aikatawa so matan magana ma mutum ya zai sallah ba da nutsuwa ba yana yin Allah Allah ya yi ya gama Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana a gigice ba hankalinka baya kanta maza maza maza ka yi ka gama bata taso ba kai ka sani aikin da ka masa gaggawa baya kyau so ka tsaya kuma ka tuna faɗan uwana ya musalli ɗazu muka gaya muka cewa idan kana sallah kana ganawa ne da Allah manzo Allah yake cewa duk mai sallah idan ya tashi ya kabbara sallah Allahu akbar daga fatiyar nan da yake karanta yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce bawa na ya yabe ni bawa na ya girmama ni bawana ya roƙe ni ar-rahman rahim maliki yawmiddin ya girmama ni majjadani abdi ya ce ni nake mallakar ranar ƙarshe ka san me yawmuddin ranar sakamako ka san me yawmuddin ranar lissafi ka san me yawmuddin ranar bin diddigi da hisabi to waye mamallakinta Allah shine mamallakinta إياك نعبد وإياك نستعين ya bambance tsakaninsa da bawa tsakaninsa da Allah kai kadai muke wa bauta kai kadai muke neman taimako sai bawa ce ihdina siratal mustaqim ya fara roƙo kenan sai Allah ce wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙe ni a cikin fatiyar nan na bashi malam kullum idan kana yin sallah haka Allah yake fadara kullum to yaya mutum zai zo yana karatu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya karatu ya karatu sai zai ya haba mala haba mala haba mala haba mala ka shiga hankalinka ka shiga natsuwa dan Allah me ne gaggawa a ciki me ne gaggawa ka lura sai su zo a sallar su nan da nan sun yi sun gama kaf kaf Allahu akbar sami Allahu liman hamid Allahu akbar Allah salamu alaikum an yi an gama amma wallahi tallahi idan an zo addu'a a kawo kaza kafa kaza a kawo kaza wannan kawo kaza kafa kaza sai an cinye lokacin da billahi alazim ya fi na sallar akan bid'a wannan lokacin da za a bata a kawo kaza kafa kaza a yi kaza a shafa inda wani mai dan abin nan ta cika mana da addu'a cika da addu'a shi ma ya je ya ɗebo nasa wannan mace cika da addu'a cika da addu'a sai a cinye wannan lokacin alhali lokacin da aka yi sallan kuma very short time in kai kaɗai za ka yi sallah ka yi ta a nutse idan masallaci za ka je ka je masallacin da ake yin ta a nutse wallahi ba gaggawa duk wanda yake gaggawa ya gaba ya tafi ba sauri kake waje ka gaba amma wallahi tallahi amana ce limamai ku rinka mutane sallah mai kyau magana sallar gargajiya babu ita dan ko ita ce first abinda Allah zai tambaye mu da an tashi mu a kiyama malam ba Allah ba zai tambaye komai ba akan sallah kuma ku ji albishir idan sallar na aka same ta ta yi kyau ta cika Allah zai ce wa mala'iku kar ku bincika sauran aikinsa ku wuce da shi aljanna Allahu akbar to ya ka gani in tsautsayi ya ɗebe ka je ka faɗa hannun wani limami ɗan gaggawa shekara kaza kana bin sa duk ya ɓaran maka da sallaka la la amma idan aka zo bincika sallaka aka samu akwai matsala wata ta samu matsala sai Allah ce duba yana da sallar nafila yana yin nafila yana da nafilfili yana da qiyamul laili yana da ta bayan azahar ko kafin azahar ko ta bayan magariba ko ta bayan isha'i ko ta kafin isha'i mutum ne mai sallolin na filfili yana da su ku duba mana in an duba an samu Allah zai ce to ku ɗebo na nafilan nan ku ɗebo ku ɗebo ku ɗebo ku ɗebo ku cika ta masa abin da ya rasa na farilla to kaga kaga amfanin nafila kenan malam compensation take cikatawa take bayi da ita ya rabu Allah zai ce to tunda sallarsa bata cika ba kai shi wuta zai ce kuma ku duba min sauran ayyukansa ma tunda sallarsa bata yi kyau ba to wannan yana nuna sauran ayyukansa ma ba su da kyau abin ciko shi iya to nan asiri in sallarka bata yi kyau ba yasa wallahi duk wannan abin da ake aje a dawo idan mutum duk abin da yake a rayuwarsa in dai sallarsa ba mai kyau bace ba wallahi ka tausaya masa yasa mu tsaya mu koye ta mu iya ta to sai Allah ya ce mu
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
bayan Allah ya gama wannan magana kuma sai ya shiga bayanin kiyama ku ji abin da Allah ya ce kar ka manta fa duk wannan labarin da ake gaya wa annabi Musa ne daga zuwa ya je dodono wuta sai Allah ya fara yi mai magana ya ce da shi inna sa'ata atiya lalle tashin alkiyama qa'imatul la mahala wallahi kiyama tana nan tafi tana zuwa dole za a tada kiyama wa ka'inatul la budda minha kuma kasantacciya ne babu makawa sai ta zo Allah ka samu cika da imani to shi yasa sai ubangiji ya ce sai amfani da wani uslubi akadu ukhfiha akadu ukhfiha na kusa na ɓoye ta akrabu an ukhfi waqtaha Allah ya amfani ya ce na ɓoye ta tashin alkiyamar akwai ta amma na ɓoye lokacinta ba zan bayyana ta ba la ijmalan wala tafsila me yasa ya ce a kadu ba duka ya ɓoye ta ba don ya yi bayani akan wasu alamominta kalmar akadu tana nufin akarabu kusa nake da in ɓoye ta gaba ɗaya ولولا أن في اطلاع أصفياء على بعض علاماتها فائدة da ba dan wasu daga cikin keɓantattun bayina su gano alamominta akwai fa'ida ba da sai in ɓoye ta gaba ke ma lama ta haddasu an ha da ma ban yi magana kiyaman ba kwata-kwata da ko alamomin ba za a faɗa ba sai dai ku ji garau an tafi amma sai Allah maɗaukin sarki sai ya kawo wasu alamomi wanda insha Allah insha Allah ka tuna mu malam in Allah ya kai mu sati mai zuwa da rai da lafiya zamu a gurguje zamu kawo alamomin tashin alkiyama da ƙanana da manya da ƙanana da manya don mu tunatar da kanmu mun taɓa ambatansu amma na san kuna kishirwar ku ji su ni ma da nake magana ina so a tunatar da ni su ba don komai dan in daɗa shiryawa shine ma'anar akadu ukhfiha imamu suddi yake cewa ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا وقد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة باب wani mutum guda ɗaya kowaye shi kwaya ɗaya a duniya cikin sammai yake ko kasai face sai da Allah ya ɓoye masa ilimin tashin alkiyama a kirar Abdullahi dan Mas'ud ma cewa ya akadu inni akadu ukhfiha min nafsi ya ce katamtuha anil khala'iki kenan babu wani face sai da aka ɓoye mai yaushe ne ne kiyama za ta shi wallahi bai sani ba hatta annabi sai da aka tambaye shi aka ce mata sa'a yaushe ne ne tashi alkiyama ya ce mal mas'ulu anha bi al'amma min as-sa'ili ya ce ai wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayan sani ba mana kai kafi ni sani ni ban sani ba la ilaha illallah annabi muhammad kan sallallahu alaihi wasallam alam bai san yaushe za a tashi alkiyama ba to a nan gurin an ɓoye ranar tashin kiyama ba a san ta ba ulla ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah gaibu ne ba wanda ya sani sai Allah saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha ba za ta zo muku ba face ba aune za ta zo muku ba zato ba tsammani kuma mun yi wannan ne littujiza kullu nafsin bima tas'a za mu kiyama za mu tashe ta dan a yi sakayya ga kowace rai da abin da ta aikata uqimu hala mahala zan tsayar da kiyama ba makawa in ji Allah li ujza kullu amilin bi amalihi dan yi sakayya ga dukkan mai aiki da aikinsa faman ya amal mithqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata mai kyau na alheri ko da ƙwayar zarra ne zai ganshi wa man ya amal mithqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata mummunan abu ko da ƙwayar zarra ne na sharri sai ya ganshi da idansa inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun lalle ana yin muku sakayya ne da abin da kasance kuna aikatawa menene hikima ɓoye tashin kiyama sannan meye hikimar ɓoye lokacin mutuwa ta da taka me yasa Allah bai sanar da ni yau zan mutu ko gobe zan mutu ko jibi zan mutu ba sai ya bar mu a cikin duhu dalili shine malam Allah ya yi alkawari cewa duk tuban da bawa ya yi shi bai yi tuban da wuri ba sai da ya bari ya zo mutuwa zai daga hannu ya tuba Allah ya ce ba zai karɓi tuban ba hikimar haka da mutane sun san lokacin da za su mutu to da za su bari su yi ta aikata munanan ayyuka su ce a aina da saura sai ya zo dab da zai mutu sai ya ce bari ya tuba amma ɓoye ranar mutuwa ɓoye ranar tashin kiyama kowa yana cikin Allahu a alamu to za yi shagaltu da istighfari shi yasa annabi ya sunanta mana da zaran mun idar da sallah farilla mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda nawa guda uku kullum duk lalacewarka ko da ba za ka yi guda ɗari ko guda saba'in da annabi yake kullum ba amma kana idar da sallah farilla ana so ka yi astagfirullah astagfirullah astagfirullah guda nawa guda uku wallahi wato wato shagalar da muke da ita ta wuce duk yanda kake tsammani yau inda kaiwa ne ka sani cewa za ka mutu ne a ƙarshen shekara ta casa'in da bakwai daidai shantakewa za ka yi ka miƙe kafa kawai ka ce sai ka zo shekara casa'in da wani abu za ka tura amma sai Allah bai nuna maka yaushe zaka mutu ba sai ya dauki jariri a cikin cikin mahaifiyarsa wani yau akai sunansa yau ya mutu wani yana rarrafe ana wasa da shi yana rarrafe ha ha ha Allah ya dauke shi wani sai da aka bari ya girma yana cikin ganiyarsa matashi da ƙarfinsa da lafiyarsa an ci buri za a yi kaza za a yi kaza za a je jami'a an biya kuɗin makaranta za a kama aiki za a yi kaza kwatsam sai malaria ta kama shi sai ya mutu haka Allah ke ta shemar da mutane yana kashe su sun sani ko ba sani ba wani an ɗaura aurensa zai tare ya mutu wata yau an ɗaura aurenta yau an ɗaura aurenta yau ɗin nan da azahar la'asar an je gidan fati an yi fati an yi duk abin da aka yi malam an ɗauki hotuna amarya an ta buɗe baki ana yangalewa ana kaza ana kaza an zo za a ɗauke ta a mota a kai ta gidan mijinta ta mutu yaya mijin zai sai haƙuri daman ta Allah ce ai ba ta saba ce koko zai kai ƙara court of appeal babu wani kuma yana kwanci a asibiti shekarar tamanin da wani abu yaƙi mutuwa yana ta kashi a wanda suna ta wahala suna wanke a alaji yaƙi mutuwa har yau yaƙi warkewa yana ta cin kuɗi a asibiti ana ta zirga-zirga ana zurubtu yaƙi mutuwa ana ta wahala a kansa Allah yaƙi kashe shi so an ɓoye muku lokacin mutuwa ne don ku rinka tuba kawai inda ka san lokacin da za ka mutu wataƙila ka shagalta da yin istighfari kada ka shagaltu bil ma'asiyati ila qulbi zalikal waqt to kaga ashe yawan tuba yau ka tuba kana tsammanin gobe za ka mutu ko yau ko jibi to zai sa Allah ya taimake ka ba ni sunan shi ba za ka shagaltu da sabo akai akai ba saboda kana tunanin koyaushe za ta iya samun ka imam al'alusi ya ce allah ya ce na akadu ukfiha ni ba zan ɓoye wannan ranar tashi alkiyama ne na ɓoye ta amma ina shaida muku wallahi sai ta zo bila mahala ba makawa wallahi sai ta zo annaha atiya amma ba za mu bayyana muku ita ba an ɓoye mana waktu maji'is sa'a hatta na kuna alasta idadin limaji'iha don mu zamanta mun shirya akan zuwan tashin kiyama don mu aikata al'amalu salih alladhi yanfa'una aiki na kwarai da zai taimake mu ranar tashi alkiyama kuma mu zamanto su ada masu rabauta ranar tashi alkiyama لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية لا ريب فيها جماعة تاشن القيامة ميزواني باب مكوى زامو يوقوا حسابي أكن أبن دي آيكتا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وندين بالله رأيك نعم ka yi nufin lahira ka san lahira za ta zo ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi zikiri ka yi tuba ka yi isti'adat ta to za a yi maka sakayya faman ya amal mithqala zarratin khairan yara wallahi in astaghfirullah kwaya ɗaya ka faɗa wallahi mala yana nan a rubuce in sadakar kwandala ɗaya kai yana nan a rubuce duk wanda ya ɗauki wani abu ya taimaka wani yana da wannan yana da wannan sakamako ran tashin alkiyama to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mu a gaba me yace mana فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى
sai Allah madaukin sarki yake cewa fala ya suddannaka anha yanzu nan ana jan kunne ne ga rashin yin tanadi dan alkiyama hadari ne kin yin tanadi dan tashin kiyama da kuma shakka akan zuwan tashin kiyama fala ya suddannaka anha kada wani abu ya juyar da kai dangane da kin imani da ita da kuma ƙin aiki don kiyama man la yu'minu biha irin yadda wanda ba su yi imani da ita ba suke yi cikin mushrikai da kafirai da fasikai wata ba'a hawahu da irin masu bin son zuciya fi inkariha wajen ƙaryata ta fatar da idan kai haka sai ka halaka kalmar tarda tana nufin halaka rada halaka a larabci idan kai imani ga wanda ba su yi imani da ita ba ka yadda ka bi aikin su ka bi son zuciya irin yadda wanda ba su so tashin kiyama ba suka bi son zuciya suka yi ta aikata barna to za ka halaka kalmar rada ɗin nan akan ce fulanun rada fulan ana nufin halaka fulan ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير كاجي وأن الساعة آتية لا ريب فيها للي الكيامة ميزواني با مكوا باب شكا أتكنتا كركو شكا أكن كيامة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور kuma lalle Allah sai ya tashi waɗanda suke cikin kaburruka ba kaga makabarantar unguwarku ba ba kaga ta garinku ba wallahi sai Allah ya tashi kowa a ya tashi yana da wahala ne a wajen Allah in akwai abu abu mai wahala samar da dan adam yanzu yanzu za ga mace masha Allah fa gata nan sul da ita yarinya ce karama ta girma an yi aurenta haka ta shiga gidan mijinta ba komai amma bayan shekara ɗaya shekara biyu sai ganta da wani abu a goye a bayanta sai ka ga mutum ne irinta daga jikinta ya fito ya aka yi shi yaushe aka zauna aka kunkunsa shi aka yi shi Allah ne mai yi a cikin cikin mahaifiyar nan sai ta haifi irin wannan guda talatin ita kadai ba daga jikinta ita kadai ta yi ta huta shekara ɗaya ta ƙara yi ta huta shekara ɗaya ta ƙara yin shekara biyu ta huta ta da zubo wani ta ƙara yi haka wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani haka Allah yake ta yi ga awaki can ma su ma ana ta yi da tumakin gidanku da ragunan da kake yankawa da raƙuma su ma ana ta haifa ana ta haifa waye yake yin su Allah su kiyashi ma sai an haihu su kyankyaso ma sai an haihu sauro ma ga haihuwa Allah ba wa kifi haƙuri sarkin haihuwa malam ga sunan halittu da Allah yake ta yi to kuma tawo da su sai gagare shi duk wanda ya mutu wallahi sai ya dawo ta inda suka binne ka ko ina suka me suka maka sai sai ka dawo wai mutanen indiya wai wai suna da wata aƙida wai idan mutum ya mutu sai a je a tarin itace sama da masallacin nan competition ake malam iya gatan ka iya itacen da za a tara itace ne iya tudun sama da masallacin nan sai a wani rami a tsakiyarsa inda za a zura mutum idan mutum ya mutu sai a zo a ɗauko shi iyalinsa su za su zo su yi wannan itacen su sai turaren da za a zuba itacen su sai fetur ɗin da za a zuba itacen a bakin teku wallahi malam idan mutum ya mutu haka za a ɗauko shi malam ana kiɗa ana rawa ana kiɗa ana rawa ana kiɗa ana rawa sai a ɗauki wannan mutum sai a zira shi a tsakiyar wannan itacen komai na haɗa wuta ya gama haɗuwa sai a nemo makusantansa masoyansa sai a ce ku ƙyasta wuta sai su ƙyasta wuta sai kaga wuta ta kama koma gefe ana zaune ana kallo tana ci tana ci tana ci tana cin mutumin nan har tana neman wani abu ba shi sai dai ka ji pos yana fara fashewa pos yana fashewa pos hanji ya fashe sai ka ji wari sai ka ji hayaki sai ya kone kurmus kuma dama a cikin wani abu za a sa shi yana gama konewa sai tokarsa ƙashinsa ma sai ya zama toka ƙashin shi kansa sai ya zama toka to sai a zo kuma a ɗauke shi sai magada sai yan uwa mata ya'ya kowa ya zo ya ɗebi wannan tokar sai a je bakin teku sai a rinka watsawa iska tana ɗaukewa sai a ce shi kenan an fi ƙarfin allah an gama da shi wa anna Allah ya ba'atu man fil qubur lalle Allah zai tashi na cikin kaburruka wannan te wannan tokar wannan tekun wannan iskar da yabi din shine kabarin sa anan zai ga munkarun da nakirun din sa anan mala'ika zai zo tambaye shi mai tambaya kamar yadda zai daki na cikin kabari da yake cikin kasa in ba sa ba sai ya fi shan duka ma wannan dan ba matsi a inda yake ba ma matsi ma jahilci yake jawo wannan to sai Allah ya dawo lokacin da annabin Musa ya je wannan guri ashe da sandar sai tafi shi dama annabin Musa da sandar sai yake tafiya malami Allah ya ce dan ba muka dan kafin lokaci ya gare وما تلك بيمينك يا موسى aha قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
to ku dawo sai Allah ya ce wa Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan adamanka ya kai Musa kar ku manta fa Allah ya san me yake hannun annabi Musa din to me amfanin da Allah ya tambaye shi ce me wannan adamanka Allah ya masa wannan ne dan Musan da kansa ya faɗi me yake hannunsa ɗin shi da kansa ya tabbatar don za a canja wannan abin da ke hannunsa ne a take zai zama wani abu don kar ma ya ce a ina manta ina jin ma daman ni da maciji na zo da shi a hannu saboda daga ƙarshe wannan sandar za ta zama macijiya ne don Allah ya nuna masa ƙarfin mulkinsa da mu'ujizarsa da isansa sai ce wa matar ka biya minika ya Musa saboda a yi aiki me wannan a hannunka a damanka ya kai Musa don ya daɗa samun yaƙini akan ƙudurar Allah akan shi yayin da ya ga wannan sanda ɗin ta juya ta zama macijiya yanzu da kanka kace kace sanda ce ko Allah tabaraka wata'ala ya tambaye shi li yuqarrira fi nafsihi almubayanata dan ya tabbatar a ransa bambancin wannan abin da ke hannunsa da wannan abin da Allah zai ce wannan abin ya zama bambanci tsakanin sanda da itace shi yasa Allah ya tambaye shi yanzu ayan nan za ta fara yi mana bayani ne akan ka gane akwai Allah akwai annabi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna wa Musa lalle shi Allah ne da ya cancanta abauta masa shi kadai ya je ga yawan mutanensa ayyu shay'in bi yadika al-yumna ya Musa me yake hannunka na dama dinnan ya kai Musa sai Musa ya bada labari ya bada amsa ga ubangiji wannan da shi da Allah ne a duniya ba mala'ika a lokacin ma'ana a wannan wurin ba mala'ikan da yake tafinta qala hiya asaya Musa ya ce ya ubangiji wannan sandana ne kai annabi musa babba ne malam shi ya jifa allah allahu akbar shi da allah suke zance shi sa ya ce wa kallama allahu musa ya ce hiya asaya wannan abin da yake hannuna sanda ta ce kuma kaga sai ya ce tasa ce kuma dama yana da sanda a tawakkau alaiha ita ce sandar da nake dogaro da ita don in yana tafiya yana dogara sanda in an tambaye ka ya sifar annabi Musa ka ce wani mutum ne mai rike da sanda kullum a hannunsa yana dogaro da ita tana taimaka masa wajen yin tafiya kuma haka ne sanda din tana taimakawa kwarai da gaske ka ji na ɗaya wa ahushu biha ala ghanami sannan kuma ina karkado busasshen ganye daga bishiya wa dabbobina da nake kiwo Allahu akbar annabi Musa kiwon dabbobi yake ka kwatanta kamar yanzu gashi nan a daji da shi da dabbobinsa amma annabin Allah ne ka gode wa Allah akan ni'imar da ubangiji ya maka wallahi kar ka taba tsammanin wannan kyalkyalin duniyar da kake gani walai walai walai walai walai din nan wai wannan shine rabota duniyar lahira la wallahi inda ba don haka ba da Allah bai bar annabawan Allah a daji suna kiwo ba ya ce sanda ta ce da nake zuwa idan na je daji na ga busasshen ganye sai in kaɗo idan ganyen ya faɗo su da haka suke kiwo inda babu ciyawa sai su rinka kaɗan ganye idan ya faɗo sai dabbobin su ce in sun gama karkaɗewa sai su ƙara tafiya wata bishiyar gaba malam annabin Allah yake wannan kuma wannan yana nuna mana shi ba zaman banza suke ba suna yin sana'a kuma ba sa raina sana'a idan Allah ya hore maka yan dabbobin ka kwaya biyu kwaya uku ne dauki ka daure in sun girma ka sayar ka samu riba ka sayo wanda ba su kai su kiba ba ka ci gaba da kiwatawa zai rage maka yan matsalolinka in sun haihu kaga sun hayayyafa ka samu na suna ka samu na, na layya ya fi ka je ka ce alhaji ba ni ya fi ka zama maroki wasu sun zama maroka roko ya zama halal a jikinsu ka wulakanta kanka kullum kana bani bani bani bani idan har annabi zai je kiwo kai waye da bara kai ba ka dauki kiwo wani abu ne na wulakanci wallahi arziki ne kiwo baka dandana dadin sa ba shi yasa baka san shi ba yanzu kaga ikon Allah sai mutum ya gama burin kasa da kudin sa ya zama wani babba da karshe sai ka ji an ce ai ya gidan gona da karshe ga ya zuba shanu yana kiwatawa ashe ci gaba ne kiwon ya gama satafa kudin gwamnatin ya gama handama da abin da zai handama ya kusa mutuwa yanzu abin da zai kwantar mai da hankali yake so sai ga yana kiwon kaji yana kiwon tumaki yana kiwon shanu yana kiwon jimina yana kiwon fakara yana kiwon kaza yana kiwon wacece kuma a ciki yake samun rufin asiri dan kwan da ake ci a gidansa duk daga gidan gonansa ne ragon da za a yanka masa a sunan gidansa alayyansa duk daga gidan gona ne ashe yana da albarka kiwo kai alheri a ciki zan ba ku labarin sirrin kiwo daga baya insha Allah amin wa hushi biya ala ganami ina karkado itatuwa ina karkado ciyawa ina karkado ganye da wannan sandatawa waliya fiha ma'aribu ukhra ya ubangiji ina da wasu abubuwan ma na bukatuna daban da nake yi da wannan sanda ina da wasu abubuwan da ba bayan dogaro bayan kaɗo ma dabbobi ganyen da za su ci to ina da wasu ayyukan ina da wasu bukatu ɗin da nake yi ba wannan ba kalmar ma'arif jam'i ne na ma'arab ma'arabatu ana nufin haja ina da wasu bukatun ba wannan ba to a nan gurin me yasa annabi Musa bai yi bayanin sauran ayyukan da yake yi da sandar tasa ba aka ce a'a ai dan saboda in ana magana da manya ba a tsawaita magana in ka zo gurin babba ko a cikin mutane ne ba a so ka ta surutu ba ladabi ba ne ya ya ya caka caka caka caka a'a shi babban mutum ana tare shi wannan walilahi masalul a'la ina ba ku misali ne a rayuwa yau da gobe ka san shi ilimi daman tarbiyya ke koya mana duk lokacin da kake gaban mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani shugabanka ko malaminka ko wani jagoranka in babban mutum ne kana tare shi to baka sakin jiki kai ta surutu kamar yadda kake tare da abokinka ai kana yin zance ne ala qadril haja mai hankali kenan amma wawa kaca diga wanda bai san me yake ba shine yake da yawan surutu kowa ma zai je zauna ya tabarin zance kana gaba da wanda yake kana zaune gaba wanda yake gaba da kai kana ta surutu kana ta zuba kana zubar da kimanka wani sai ce kai koyi waje da shi wannan ya fiye yawan surutu mu ba a zama ana surutu a kusa da mu gaskiyar karan kai daɗe manya ba a yawan surutu a kusa da su shi sa yaro ko yaro ya tashi yana yawan surutu a rinka kwabansa ba a san yawan surutu bai da amfani to me yasa annabi musa bai ci gaba da bayani ba abu bi kawai ya faɗa hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami sai faɗi aiki bi kawai da sandan yake daga ƙarshe kawai ya ce and so on and so forth etc etc waliya fiha ma'aribu ukra kenan ina da wasu ayyukan kuma da nake ya ubangiji wannan maqam din ba maqamul basti wal itala bane fil kalami maqami ne na hadithul abd ma rabbih yayin da bawa yake magana da ubangijinsa wal habibu ma habibihi yayin da masoyi yake magana da masoyinsa to me ya faru insha Allah sati mai zuwa zamu ji abin da ya faru cikatan kissar bi mashi'atillah abinda muka faɗa